بسم الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun daya babi na sha uku a cikin kitabul juma'a ta kuma mu tashi babi na sha hudu babu tahiyyati wal imami yaqub ta kuma mu tashi babi na ɗari da arba'in da biyu hadisi na ɗari biyar da biyu hadisin jabir bin abdullahi muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci mala yace bayan kitabul juma'a babu tahiyyati wal imamu yaqub babu da yake magana akan tahiyyatul masjid wato gaisuwar masallaci da ake faɗa alhali liman yana hudu ba mutum ya shigo masallaci liman yana hudu ba ya makara ba maimakon ya hudu babu bai zo lokacin da ake ta rubuta sunayen wanda suka zo da wuri ba wannan kyaututtukan da ake rabawa kamar yadda ya tabbata a bakin manzon tsira annabi alaihi salatu wassalam shi babu shi an rufe rijista gaba daya to maimakon gaba daya a tsara gaba daya su sai ake so a nutsar da shi ga wani abu da zai iya yi wanda zai amfana da wani ladan banda wancan da ya rasa to shine malam yace an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga Jabir da Abdullahi Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda da Jabirun da kuma abdullahi da yace kalin ke da kala rajulun yawmal juma'a wani mutum ya shigo ranar juma'a wan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsubu manzo tira da abin da Allah tabbata gare shi yana huduba a daidai lokacin idan ba ku manta ba satin da ya wuce ko ruwan satin da ya wuce ko wancan har sunan bawan Allah da annabi alayhi salatu wassalam ya yi umarni ya miƙe Allah sai da muka kawo cewa wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya tubu fa qala ja annabi yace da ji a sallaita da ka zo ka zauna yanzu ka yi sallah aka annabi alayhi salatu wassalam ya ce ka yi sallah wato ka yi tahiyatul masjid qala la sai ya qala ja annabi yace fa salli rak'atayn to tafi kai sallah raka'a biyu mun kawo shi a farkon ko satin da ya wuce ko wanda an muka ce ga wani hasken makaranta ya sunan sama wanda annabi ya wa umarni ya sunan sa Usman a Usman da na shi wani abu wani abun nan daban ka kawo shi na sayyidina Usman ko shi akan me aka yi magana yawa kan magana wanka ne shi kuma wannan sallah ake magana cewa na kawo shi nake sunansa hadisin jabir cewa sunansa sulaikul gadfani sulaik shine wanda annabi ya umarni yake kai sallah kai da yatul masjid yake ya yi ta shi kai shine sulaikul gadfani saboda haka mun kawo shi a cikin karatun mu a baya to shine malamin suke cewa idan mutum ya zo cikin masallaci to ana buƙatar yayi saboda ɗaya hadisin shi ma da muka wuce shi a wurare da dama hadisin Abu Qatada da Sulami wanda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa idza dakhala ahadukum almasjida falyarka rak'atayn qabla an yajlisa idan ɗayan ku ya shigo masallaci to yi sallah raka'a biyu kafin ya zauna wannan matsalar mun sha tattauna ta an muka ce me matsayinta domin umarni aka yi wasu suka ce wajibi sun jimawa cewa muka ce in ka ce wajibi ne ya zama sallolin farilla sun zama shida ko Allah ka mutu zai kama cewa baka yi sallar mun yi wannan tattaunawar a baya sosai kuwa saboda haka aka ce sunna ce mai karfi bai kamata dai a bata ba sai dai inda wata larura wadda take babba saboda haka idan mutum ya shiga masallaci ya yi sallah raka'a biyu amma dai yan zahiriya su kaɗai suka tafi akan wajibi ce in kace kuma wajibi ce ka kai ta cikin akam wanda wannan magana gaskiya ba ta da ƙarfi sai dai kawai yin ta ya fi rajin yin ta to shine idan mutum ya shigo masallaci ya yi sallah raka'a biyu kafin ya zauna sannan kuma ya tabbata a hadisi cewa barin tahiyatul masjid kowa ya rika barin ta yana daga alamatu sa'a alamomin tashin alkiyama mutane kawai shigo kowa ya shigo masallaci ya zama sai yana shigo ya bude wayar sai fara shigo su bi to alamomin tashin alkiyama amma idan wato wato duk da cewa fa ko da ana yin yayin masjid da ba ana mun tashi da ba aka shiga muna kai wanda za ku ga waɗanda magabata suka karanta gaba ɗaya da yawan ba su ganta ba amma mu wallahi yanzu mun ganta furbu da din da ake magana duk gajinan mu yanzu duk magabata yanzu za ga Hudayfa ibn al-Yaman da yake ta kusan ya fi kowa kawo a hadisi irin waɗannan domin shi ne sahibu ce da rasulullah bai san da labari yake bayarwa shi kansa sai da ya zo barin duniya ya rika faɗa wasu yace ba dan ilimi bayyana ilimi wato koyi ilimi wato Allah zai kama mutum a kansa wanda wasu abubuwan ba zan gaya ba yace amma haka ya rika faɗa saboda yana ganin girman abin cewa hakan zai ba yi kuwa mutane su faɗa kaza amma zai ga gino yanzu da a cikin zuci ka je karanta a kira su sa'a the sign of judgment akwai da turanci na ibn qayyim now yawa to kaga yanzu misali ai yana da cikin alamu yanzu kaga iyayen mu ba wai mu da muke da karani ke karu iyaye da kakanni za su ga ma ba taba gani ba tun da suka taso cewa a ga harami ba kowa amma mu yanzu mun gani alama alkiyama alama alkiyama ko wannan cututtuka lokacin da aka yi wata cuta ko umuwa su ne zamanin zamanin sai Anas dan Malik lokacin da yayan ta kusan guda 30 kan ɗaya da jikoki suka mutu a rana ɗaya wata annoba da ta faru a rana ɗaya wanda mutane mamaki suke cewa aka ce abu ko zawuwar za su zauna suka ninka wannan a nan gaba ba ga jinan bai yanzu muna gani wasu ne za su zauna a cikin lab kawai su kirkiri cuta ce suna so su fara shekara kaza ta kama duk duniya yanzu maganar corona virus da ake matsala ce ta duniya duk duniya yanzu tsoron da ake duk duniya to duk wannan annoba ce wata za su zauna wanda wani malamin ya ce ni har yanzu wani wa yake duba wani wani film contagion 2017 aka yi yace ka duba za ka tun a lokacin suke faɗa cewa za su creating cutar za su sake ta kuma gashi ni har yau ban iya duba ba ya ce mun duba in na hau yusuf in rubuta don ce na ku to ka gani wasu matan sun sai yace ka duba wannan za ka gani imami wannan littafin end of death end of death ne wani yake biya wa ne mai brown ko Allah ya tsare shi Allah ya samu gaba lafiya ku saboda haka yana cikin ashiratu sa'a alamomin tashi alkiyama alamomin tashi alkiyama kuwa gashi nan da yawa muna gani ne wa daban na gobe da ba ko da zuwa ta janaza da naji abin da ya ƙara faɗo min kenan wani bawa Allah na ɗauko sai yake mun complain a dawowa na rage mar hanya sai ce mu kaga wancan yaron da gaga ya tashi wancan ya ce ni kanin ubansa amma yaro ne ya zo kaninsa ne ya zo dan wansa kenan karamin zai zo ya tsugun na kawo ina wuri sai ɗaya uwansa ya zo ya ce a shi dala a shi wallahi al'azim sai ce mu ni kanin ubansa ne afal wa umma wa ɗaya uwa wato har na tsawo har na zo gani gaba ɗaya na kasa gane wani irin lissafi yayan yaron wanda shi eh yayan yaron da ya zo ya tafi ki tashi ko dai ba za a gaishe shi Allah ya tsare Allah ya tsare kuma ba wallahi a gaban ido na ya je gai da wannan ta uban yaran kenan da ya taso sai yake mun wannan kai Allah ya Allah ya sa mu gaba lafiya Allah ya sa mu gaba lafiya wannan duniyar abubuwan da yake cikin ta wato abubuwa ne masu ban takeici Allah sai ban takeici gaba ɗaya abubuwa sun lalace Allah ya sa to shi ne ya ce annaba alaihi salatu wasalam ya ce ya tashi fa salli rak'atayn da shi kai sallah raka'a ne to saboda haka kan wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka wasu suka ce to lallai to yin sallar kamar yan zahiriya wajibi ne gidan ka shigo amma mun tattauna wannan matsala a baya me yin da ya fi wanda baya yi ko shakka ba ya fi shi alkhairi ya fi shi lada yawa kaga wannan hadisin yana nusar da mu falala tahiyatul masjid iza ba da yake falala ba wajen ciwa falala ta domin kai zaka samu lada sannan kuma akwai girman masallacin kansa a ga mutum ya zo da wani masallaci to ake abu biyu ne zai kai ka ko dai ambatan Allah ko sallah ko maslaha ta al'umma wannan mun faɗa a baya ana iya shiga a tattauna matsala ta al'umma a ciki babu komai kamar yadda ya faru a gurin magabata sannan kuma abu na uku mun karanta cewa yana daga alamomin tashi alkiyama shine barin yin tahiyyatul masjid hadisi na gaba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu annabi ya faɗa yana cikin huduwa yace idza jaa ahadukum idan ɗayan ku yazo wal imamu yaktubu liman yana huduwa au qad kharaja ko kuma aukar karaje ko kuma ya fito ciwa liman ko da liman ake ko aukar karaje ko kuma ya riga ya fito to fa li salli rak'atayn kaga ana magana ba wai ana fa magana kan wanda ba ta tashi yin sallah bane sai liman ya shigo akwai masu yin wannan za ka yi a masallaci shi wai ba zai yi sallah raka'a biyu sai liman sunnatul qawliya za mu ji a cikin kurakuran da ake ranar juma'a shi baya yin sallah sai liman ya shigo da ya shigo yayi wannan sallama sai ya miƙe kuma ya tafi sallah wannan baya tsarin koyarwa annabi alaihi salatu to ake idan ka shigo kai sallar da za ka yi ka zauna kana ta ambata Allah da liman ya shigo to sauraron sa ake so kai yanzu ba a bukatar kowace ibada sai sauraron liman kai take bukata zai ce falitar da raka'atai to yayi sallah raka'atai shine dama au kari kare da ai kare da liman liman ya fito to yayi sallah raka'atai ita ce tahiyatul masjid sannan kaga wanda hadisin yayi nuni akan cewa shine matsalar da ake tattaunawa su sai ma malik da suka ce in dai ana hudu ba ba za a yi komai ba sai dai a saurara saddu zari'a ne dan kar mutum ya ta dauka hankalin mutane amma hadisi ya tabbatar da cewa in zuwan ka kenan za ka yi tahiyatul masjid kana zaune mutum ya yi wannan kan ba daidai bane kamar yadda muka ji yanzu babu ma wato ya qara'u fi yawmil juma'a ko yuqra'u mabniun lil majhul babu da yake magana akan ma yuqra'u abin da ake karantawa fi yawmil juma'a ranar juma'a ayoyin da ake so a biya ranar juma'a ko sura daga tun daga sallah asuba عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه ابو هريره الله ya kara masa yadda yake annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana karantawa ranar juma'a fi salatul fajr a sallah asuba alif lam mim tanzil yake a sajda wa hal ata ala al insani da kuma al ata ala al insani ka gani annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana karanta wannan surorin guda biyu ranar juma'a a sallah asuba in yayi fatiha sai ya karanta suratul sajda aya nawa 30 sannan yayi a zaka ta biyu fatiha da al'adala lin zar aya nawa eh ala ta'ala lil insani hinun min ad-dahr tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku ayana ita ma 30 ku ala ta'ala lil insani in ta ban kana yawan yin ta zaka kiyaye ayana ayana ce 31 to za mu ji me hikimar da yasa annabi alaihi salatu wasalam kebance yake kebance wasu salloli yana karanta musu surori kamar yadda ai mun samu a baya cewa akwai hadisin ummu hisham bintu harisa ibn nu'man inda take cewa ita ta haddace surat kafir daga harshen annabi alaihi salatu wasalam saboda yawan biya ta da yake ranar juma'a surat kafir kafir qur'anul matin take saboda kusa da gurin take kusa da masallaci take tace saboda yawan biya ta da annabi yake a nan ta haddace suratul kaf ba ne mutum in dai Allah ya taimake ku da liman fararren liman wanda yake da fiqh akwai abubuwan da da yawa a gurin sa zaka haddace Allah in dai ka karatu ta dabburan tantilan wa tajwidan wa tadabburan zaka akwai abubuwan da a bakin sa zaka haddace saboda yadda zai je karatun daki daki kuma shi ne bayanin da muka yi kamar yadda muka tattauna a karatunmu na hausa hausawa a karatun adabul mufrad cewa kaga idan ka zo suratul suratul gabi ai za ga isar isar annabi Musa da Khidir ai ta fara ne daga wai kala Musa ne fatahu ko na kisa ce labarin bi ba kalli ban ya ga dawa ce ka koma daga nan sai kike ai na labarin ya kai ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه الصبر shine labari ya gari ku kaga kana so ka bawa mamun ka labari ka san inda zaka dauko to shine wayannan abubuwan da yawa akwai abubuwan da zaka rika daukowa na darasi cewa zaka ga mamun ka wasu za su za su haddace guraren Allah kuma kana ba su wani tsari ne na cewa an tashi wato mutum ya tashi ba da labarin kaza to ya dauko da kaza zuwa kaza kaza shine episode to ka gama episode din ta ya tsari a iya nan mutum zai gamsar da me yake so a gaya ba irin suratul shu'ara ana ga labaran ka jeru a dauko annabuwa na ce ma kaza a tike da labarin da a dauko wani ko suratul a'raf da ire-iren ko hud duka kowanne za ga akwai gabobin da yake gaba to ita wannan ummul jami'in ta dai suratul kaf a harshen annabi alaihi salatu wasalam da haddace ta saboda yawan biya ta da yake wato akan minbari ranar juma'a idan ne mutane hudu ba saboda me ta kunji wa'azi ne yawa suratul kaf wa'azi ne na lahira ranar juma'a ana yi ma bayanin alkiyama ummul fadl bint al harith ita cewa sai tana yawan jin annabi na biyo suratul mursalat ita ma gaga alkiyama wal mursalati urfa eh sai ya kada ji ya rayo biya sai surar da ta ji ta karshe ma da yayi a magarbar sa ta karshe da bata ƙara jin sa ba sai ji sai an ce annabi ya bar duniya take suratul mursalat ta ji da magarba sannan tana yawan jin sa kuma eh shi kuma Muhammad bin Jubair yana cewa Jubair bin Mudin ya gaya musu cewa ya ji annabi alaihi salatu wasallam yana yawan karanta suratul tur a sallan magarba suratul tur wa tur wa kitabin mastur shi ma anan suka kiyaye ta to me yasa annabi alaihi salatu wasallam yake biyo salata alal insan da kuma alif lam mim ita sajda suratul sajda malamai suka ce saboda wato surar ta kunshi duka surorin guda biyu sun kunshi wato abin da ya shafi halittar dan adam daga farkon halittar zuwa cikewa misali ala ja'ala al-insani hinun min al-dahr lam yakun shay'an masura inna qabuwa da ma bayanin kiyama inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin mabdali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura to haka za a yi ba bayani da bayani kiriyan kiriyan har aje a gaya ba ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير قوارير من فضة قدروها sannan a ce ma wai dubu alaihi wuljanu kiyama za a tun daga kan halitta ka har kiyama a ce baka labari wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira tun daga halitta ta har zuwa alkiyama in za annabi yake yawan biyar da wayannan surorin masu albarka ba kamar yadda wasu ke riyawa ba ko wani littafi da taɓa gani ya wani ya rubuta ba da suka ce kuskure cewa annabi yana yawan biya da ne saboda wani sajida da suke take cikin suratul sajida wannan kuskure abin da ya yake biya saboda wa'azin da suka kunta halittar dan adam har zuwa alkiyama ake bayani a suratul sajida shi sa ke cewa inda liman ke biyawa ka hararo ma'anoni to shi ma wannan kamar yadda muka ji za mu koyi abubuwa guda uku na farko mashru'iyyatu qira'ati suratul sajda wal insan a tafiyar ranar juma'a ana so liman ya rika biyawa in ya haddace in ya haddace ba ko ina ya biya ko kuma in ya duba yanayi misali akwai yanayin da zai ga ba a cikin guni da nishadi to sai ya biya wata amma ba laifi wani inda duk juma'a zai biya ta dole da gobe sai sun kiyaye a ba shi za za ku bai shekaru da yawa ake faɗa cewa hudu da ake a masallacin cikin gari kowa ya ke yayi ta ita yau bi wan maza ko aka ce ya yi ne mutane ne wasu canja ba ita ba zai canja ba kullum ita yake yi yanzu shi ba za ba zai canja hudu ba wasu ya canja kowa dai da ya haddace ta mu kanmu da muka zo da muka haddace saboda wanda suka haddace din suna yawan maimaitawa sai ka yi ita yake yi duk juba kuma wata kila shi ne dalilin da ya sa da za ka ga din sallar din sallar ijabi wallahi ne za ka ja da wadduha wata kila wallahi ne za ka ja ko da wadduha to ake ko alam tara kai fa da inna ina ka kautar a magarwa wannan shi ne sannan hadisin yana koyar da mu balalar wato yinin juma'a kansa sannan na uku ana so a rika yin wato a karanta suratul sajda da suratul insan a sallar asuba kamar da muka faɗa to wannan shine karshen babu salatul juma'a a gurguje akwai su kurakurai da malam Musawi ya kawo a kan abin da ya shafi juma'a za mu faɗo su ba bayanin da za mu je gaba amma mu ji su kawai ya faɗi su kusan ishirin da wurin yake cewa kurakurai ne da ake fadawa da ranar duba kuskure na farko yake rakin zuwa sallar duba shine kuskure na farko shine asda'u da ta'allaqu bi salatin juma kuskure na biyu shine takallubul arus an al-jum'ati wal jama'a an gwaye da ba ta zuwa sallar juma'a da sallar jami'i yace wannan ba kuskure akwai an gwaye da suke cewa wai honi mun ba shi wa juma'a a gida yake sallar a ta juma'a saboda haka kuskure kuskure na uku shine wanda muka yi bayani a baya shine tarkul iktidali wa tazayyun wa tibi wa siwa rajin yin wanka da sa turare da sa da yin ado da yin asuwa kuskure na hudu rajin yin sammako don sallar juwa wani baya zuwa da yara daya kuskure na biyar shine qira'atul qur'ani wa tasbihi qabla al-jum'ati fil mukabbarat kawai a kunna lazimi ka kawai a samu wani alaran mai zai tare da ƙura'ani ko kuma bai hada ce ba amma zai tsawo wasu azuka ya taryawa ko su ba na layi wajen amini ya taryawa ya ce yana cikin kurakuran da ake wannan ba wanda yake faɗa duk in ka ji wani ma baya a nan shi duk a misira ana yi isa ya yi zago maka to akwai eh sannan kuskure na gida yake tarku salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a wane mutum in yi wa annabi salati ranar juma'a wasu ba ta yi wa annabi salati sai kawai tun daga waye wato bayan sallah alfajir ka rika jin yau juma'a ka ce wa yayan kai yau juma'a bayan an yi alka ka ce to a ce wa annabi salati ka ga yawo iyalin ka yau juma'a a ce wa annabi salati kuskure na bakwai yace tarku qira'atu suratul kafi rashin karanta suratul kafi malam ya ya yi da inganta hadisi don kusa hadisi ne da wanda suke sabani akan na cewa na karanta suratul kafi saboda haka akwai wannan da ya kawo saboda hadisi ne da wanda suke ce imam bayaki ya kawo imam hakim ya kawo sun ce sahihi da ya inganta sannan kuskure na takwas shine salatu sunnati qawliya an gane ku shine sallan nan da wasu suke da yayin zuwan da zai liman ya gigo in ko bai zo ba amma ba zai sake sunnatul qabliya wajen liman ya shigo wannan kuskure shi ma da mutane suke fara wa kuskure na tara rashin yin tahiyatul masjid wanda mun faɗi shi muka biya kuskure na goma wato sanya kiran sallah guda biyu saboda ranar juma'a to wannan gabar wata gina malam za mu zo mu ji bayani akan ta yi ibn yazid yake cewa annabi alayhi salatu wasallam ba shi da mai kiran sallah an ba guda ɗaya ba da zarar ya yi kiran sallah shike nan sai wato annabi zai hawo mumbari a yi hudu ba a yi sallah aka ce na wakar zamanin da shi ma mai kiran sallah da ɗaya ne sai na umar ma haka amma zamanin sai na usman da lokacin da mutane suka yi yawa eh sai sai na usman ya ƙara sai yake cewa to a ƙara kiran sallah shi kiran sallah ma har oki kiran sallah na uku yan biyu sai ya ƙara cewa ya kamata a ƙara kiran sallah saboda wato an yawai da yanzu kuma mutanen da suke zuwa daga nesa ba su hanzari to shi ne malai yake akwai fa'idodi guda biyu da za mu koya na farko annal adanan ladi nadahu Usman radiyallahu anhu kana al-hikma kiran sallar da sayyidina Usman ya ƙara a zamanin sa wanda da guda da yake ya da ya yi haka ne saboda wata hikima wa hiya ilamun nas dan a sanar da mutane cewa ku shirya cewa ku fara shiri ba za a zo daga yanzu sai hudu ba الثانية نبي أن الأذان الزائد كان بعد سعود سعوده المنبر وما الأذان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الزائد يكون على الزوار ko zaura ai daru daru yato wai kiran sallar nan na biyu da yake ana yin sa ne saboda wanda suke cikin kasuwa kowa ya aje kasuwancin sai je ya wanka shi kuma na biyu ai ana yin sa ne yayin da aka shigo masallaci a lokaci guda فعندما نصدق هاتين الفائدتين على الاذان الاول والثاني ليوم الجمعه في ايامنا هذه يتبين لنا ان اذان الجمعه في الاول مخالف لفعله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدي wannan yana nuna mana cewa kiran sallar nan na farko da ake yi ko shakka annabi alayhi salatu wasallam bai ba bai yi ba saboda haka sai na Usman ya yi amma kafin mu gama amsa wani zai hararo ayi annabi cewa yi wato alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin shi za ka gama da yau ta daukar da bid'a ba abin da yake koyar din amma ba za mu jime malamai suke faɗa imamu shafi'i cewa ahabbu an yakuna azana an yakuna al-azan yawm al-jum'a inna yakunu al-imam al-masjid wa yajlisu 'ala al-minbar abin da muka fito shine idan za a kira sallah a bari sai liman ya shigo ya hau kan mimbar domin shi ne abin da ya kasance zamanin annabi alaihi salatu wassalam haka imamu shafi'i yake ibnu abdul bar kuwa babban malami jigo ne a malikiya cewa malamai fuka hawo sun yi sabani an yi azanu bayna yadayhi imam wahidin aw mu'addinuna cewa to liman shi ne ladanin da zai kiran sallah guda biyu za a samu ko daya in wanda ya na farko wanda ya kuma na biyu da yake cewa to ibnu abdul hakam yana da ruwaya daga imamu malik da yake cewa idza jalasa ala minbari idan liman ya zo ya zauna akan minbari wa nadal munadi muni annasul bai'a tilka sa'a yace idan liman ya zo ya akan minbari mai kiran sallah ya kiran sallah duk wanda yake biyar da siyarwa ana hana shi cewa kada ya soma wa hada yadullu ala anna nidaa indahu wahid bai ne zai yi imam wannan shi yake nuni akan cewa imam malik ya zaɓi cewa idan dai liman ya riga ya zo ya zauna to ya kiran sallar da za a jira ɗaya amma bai kore wanda liman bai zo ba idan liman bai zo ba kafin ya zo ai kun ga dama wanda ake yi din ai kafin zuwan liman to idan bai zo ba ba kuma amma idan ya zauna to haramun ne a ƙara ɗaya akan ɗaya saboda haka kiran sallah ɗaya za a yi kawai idan liman ya zo kiran sallah ɗaya kaga ai da ya gama hudu ba ita da ya kaba amma kafin ya zo wannan da aka yi sanar da mutane ake a dunkule dai abin da ake so a kawo shine sai na Usman shi ya sa aka fara kiran sallah ɗaya saboda haka annabi bai ba kwarai da gaske sai na umar bai ba sai na abubakar bai ba amma sai na sai na usman yayi saboda haka kuma aiki sai na usman in bai ci karo da sunna annabi ba sunna ce ita ba saboda haka malamai suka ce yana nan idan kuka yi guda ɗaya yayi amma idan aka yi biyu to ba fa laifi aka yi ba ga wanda suka ɗauki wannan idan aka yi guda biyu sai yi dai sun ce khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda za a zo a guda ɗayan bane mai kaje wani masallacin shi na amfanin karatu ka tarar guda ɗaya suke yi shikenan amma wasu da kaje ka tarar ana kiran sallah a wanka kamar yanzu masallacin cikin gari sai an yi kiran sallah a titi an tafi wanka ke duk da za ka je an kusa da gurin ba ma sa zuwa wankan sai an yi na biyu wasu za ga ba sa zuwa sai an yi na biyu wani za ka yana ta aikinsa ba ruwansa sai ya ga an zo an ma shiga hudewar wani zai je kin na saboda ga gidansu ga masallaci amma dai yau fahimta an kirkiri kiran sallah da biyu ne a zamanin sai na Usman wasu suna ganin a tsaya a iya rawar suna ganin kamar babu shafi yana ganin a tsaya guda ɗaya kawai yawwa shi sa ga wasu wasa kiran sallah sai liman ya zo wasu kuma kafin zuwan liman eh kafin zuwa liman idan aka yi to kaga ana alaƙin mutane cewa to an kusa fara hudu ba wallahu a'lam na shi ne abin da ake faɗa shi sai abin da yana wakon cewa ana sanar da mutane ne kowa ya kinka shi ne mu kuma a nan kasa wajen sai a ce wai kiran sallar wanka haka bai ma ci mawuya ba sai sha biyu za ka yi wankan tunda sha biyu ko sha biyu da wani abu za a yi kiran sallah na farkon sannan kuma na biyu ko wata kila da ya saura sannan liman ya zo kuskure da sha ɗaya shi ne takaɗe da ka mutum ya zuwa makare ya ɗan tsallaka mutane ko ko ga yana raba jama'a yana haka wannan kuskure ne daga cikin kurakuran da ake yi ranar juma'a na sha biyu wato in yin tayyatul masjid dan ka samu liman ka zo a makara ka ce ba za ka yi tayyatul masjid shi ma kuskure ne da ake fadawa cikin sa duk da mun faɗa cewa ra'ayin malikiya ne su suna ganin kawai liman na kutuba za ka zauna saboda wancan hadisin da muka wuce cewa idan ka tarar da liman kai shiru kawai alaikum salam wa rahmatullah a in dai sahu ya kai ko in daga nan zuwa gidan zu ne da shi ake in dai yana biyo ne da shi ake in dai sahu ya kai inda yake shi ke ba wai iya na cikin masallaci ba sannan na sha uku shine wato yin tahiyatul masjidi tsakanin sallah tsakanin sallah guda biyu ban kudu ba guda biyu shine wani za ga wai bari ta je tahiyatul masjidi ba sai lokacin da ina lokacin da liman yake zama dan wannan hutun da zai wuce miki sai miki ji a lokacin da in ka koma a sunan lul mubtadi'a da imamu sukaini duk za ka ya kawo wayannan ba duka a sunan lul mubtadi'a da tabi ne mujalladi guda daya ya kawo na sha hudu shine wato sallama ya zo ana hudu ya rike mutane salamu alaikum ko in ya zo na ita rika mutane hannu wannan kurakurai ne jiwa kuskure ne da ake yi ranar juma'a ya kamata a daina an ka zo kawai zama za ka yi kuskure da sha biyar shi ne sai wani ya zo da ko su zo da gayi ko ruwa sai a ta miƙa mutane kaga ya dauke an samu da distraction da wasu da yake faɗa dauke hankalin mutane daga sauraron ne kuɗi ba an koma jin sai ko ruwa a ta miƙa jama'a ko kuma sannan yan agaji za su jawo mu ko yawo da abun sadaka malam yake yana cikin kurakuran da ake kaga ana hudu ba ana yawo da abun sadaka to wata kila kuma liwa wanda suka lura in ba haka aka yi ba za ku bayar ba kowa ana yin sallama ne kaɗai rike sai ya tafiya amma za ga wanda suka fahimci wannan sosai kuskure ne ba sa karɓar sadaka yayin hudu ba domin wallahi kuskure sai an gidan a gaya muku cewa wanda ya niyya sa ko kafin a fara hudu ba a sanar da mutane amma ana cikin yi kai saboda kai wa ka bu kowa iya zarga ana yi ka zaro kudin da kai da ka zaro da shi da ya miƙo abin din laifi ko kai Allah ya zo da haka na ja shi da shi ne wato mutum ya zo da wuri kuma ya koma bayan masallaci ne saboda bango ranar juma'a muke magana sai koma can bango da sahu a gaba sai koma baya sai sai sai kuskure na sha bakwai kuskure na sha abu na sha bakwai shine alkalama suna alkutuba ana cikin huduba ga wani yana magana malam maza shi ba ba dan agaji wani ba kowa ba ko yana ga wani maza ko matan dan gyara daga nan ko to da abokin da cikin ira na sha takwas shine bayan an yi sallar juma'a ku ba a mutala za ku je abun bambara kai sai kawai a kuma yin sallar azhar ba liman da zai kuma ba wasu ne za a samu gungu kawai sai wani ya sada ya kama kawai su kuma yin azara sai wallahi bayan an yi juma'a ba da zuwa kai sai su kuma yin azara to yi mu sai mu na mu mutanen ma yanzu biyun ma sai mai yawa wai na zai kuma ba wata hudu na sha tara shine karanta kulwan lahu dubu ran juma'a wai zaka wai guda dubu ga inda aka ce kai suratul kahf kaki ta ko ba guda dubu suna yi ranar juma'a kuma yaya ai kamar yadda mangawi yake zuwa bisara abin ya zama ruwan dare kuri ba ko ina daga yau mutum ya dauko yana ta yi ya rike gari ana yin hudu ba yana karanta so yake wai ya gama kafin a yi ko kuma in ma bai yi ba dai ranar juma'a ya yi ta saboda hujjar da suke kafa akwai wani hadisi na hajjaji ibn maimun al-basri hadisi da ya kawo wanda hadisi ne maudu'i munkarul hadisi suke cewa da'ibun jiddan wasu ce man maudu'i ma cewa man qara aqul wallahu ahad alfa maratin bakari kara na sahu min allah ana akwai gwaranci ma suka ne ya tsarin yanayin hadisi Iza wa nan sai hadisi ne wato maudu'i in ka duba jami'ar sayyid zaiful jami'ar din akira da hadisin sun kawo shi sannan na ashirin kuskure na ashirin da ake na ƙarfi shine wato lokacin da liman ya zo shi alhamdulillah ko ce inna alhamdulillah sai go suna ta tumbata hannaye da an sura ana ta tumbata hannu dalilin ne hikima wallahu a'lam ya ce yana cikin kurakuran da ya to shi kuma malam ne bai kawa nan ba wanda mai ya tsala a sunna wa makanatu ha ali ya ce samu da sunna abuwa na imamu shafi'i ai da yazo cewa yi yana ɗaya da cikin bidiyoyin da suka yafi shi kuma shi ne bayan an gidan da sallah ka ana ta tafi ana ta haka wai karkade hannu ake ko ba yi wai wai wai goji ne aka taba da kasa sai aka haka guri ya muke shafi to ji wai yana cikin kurakuran da ake fadawa a kan wannan su ne ba iyakacin su bane amma malam mai kauri ya take ce ma wayannan ne kowanne kuma yin bayanin sa dalla dalla sai bayan daya ya kawo yadda ake ya kawo kuma hadisi ta kafa wuta da shi ya gaya ma matsayin da ba da suka yi bayani a kai saboda haka yana cikin kurakurai da ake fadawa babi na gaba na kita ce ba ne yace kitabu salatul aidai to za mu shiga wani kitabu littafin da zai magana akan sallar idi guda biyu sallar idi guda biyu sallah karama da babba to yace ana ali bin abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda kale yake shahidul fitra na halitti sallah garaba shine alfitara sallar buɗe baki ke ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi kira da aminta Allah tabbata gare shi wa abi bakr wa umar wa usman sayyidina abubakar da umar da usman yusalluna ha qabla al-khutba suna yin da ne kafin huduba wannan sallar sayyidina abubakar da umar da usman suna fara da an je masallaci ta ke fara sabanin juma'a ko mun ga a juma'a hudu ba ake bare sannan sallah to a sallar idi karama da babba sallah ake bare sannan ai hudu to yace ya same su haka haka take yi inji ibn abbas wane mutum sun mai yasubu wa'adu sannan bayan nan sai hudu ba yace kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam ka anni anzuru ilayhi shine yujlisu bi yadi yace wata rana annabi ya fito yace kai ka sai ina hango ji a yanzu je ibn abbas lokacin da yake zaunar da mutane da hannayen sa sun ma akbala ya tuko sannan ya juya ne musu hudu ba har yana kuma wato rarraba kamar mutum mutum da wuce ya kaga zai rika dan buda yana bubuda mutane ya juyo yana bubudawa hatta da annisa shine kiko yana bubuda mutane har sai da yaje gurin mata sallallahu alaihi wasallam yace ma hu bilal bilal na gunsa na tare da shi kun san Allah ko a satin nan sai da nan bi wani malami yana ƙaryata cewa zamanin annabi yana cewa mata suna zuwa masallacin annabi alaihi ko a kafi sai da ji yana karyata wannan cewa kaza kaza kaza sannan ya kawo hadisin alwala wa an ce annabi alaihi salam ya yi alwala da wata baiwa tana ɗiba yana ɗiba yace shi kenan kun ga suna cewa gaba ɗaya wato a haɗuwa ake mata da maza ana alwalar wasu irin abubuwan da zaka taɓa ji baka taɓa jin kalmomin ba ji a yanzu shine qurbul sa'a baka taba jin su ba sai a bakin su dama da niyya eh magabatan ba su da salat ko eh ba wani magabaci da ya taba faɗa irin wannan kalmomin sai ka ji wani yanzu da sunan karatu kuma yana faɗa wa annabi alaihi salatu Allah ya tsoro Allah ya sa mu cika da imani to sai yake cewa um wato annabi alaihi salatu wasallam yana tafiya tare da Bilalu فقال سيدي يا أيها النبي يا كيوان النبي واي فقال واكينا النبي عليه الصلاة والسلام يفدو أن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله inna Allah ghafurur rahim kine al'aya ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minat idan mu'minai mata suka zo ma yubayi'unaka za su ma mubayi'a ala Allah yushrikna billahi shay'a akan cewa su ma mubayi'a ka ga musu ka ba su dokoki guda shida na farko ala Allah yushrikna billahi shay'a kada su tarayya da Allah da kowa kace wa Allah shirka na ɗaya kenan wala yushrikna sannan abu na biyu kasi sata sata shi ne a ɗauki kayan mai gida ɗanye bai sani ba ba wannan sata amma idan mai gida ya ajiye wa matarsa cewa ba komai komai ce ko in yi idan in ta yi ya zo za ta gaya mara ya ba komai ba komai ba amma yana da irin cikin ƙananan sata da za ka ga ka kawo albasa mai kyau manya manya a wata na zuwa ta gani ta ce ta amma albasa na tana da kyau wai ta ce ko kina so sai ta ce gaba ɗaya za ka kwashe ba ba wai wani abu za ta ci ba ta bata ba malamin ta ce ba daidai bane ba daidai bane ko da baya magana in ya dawo yanzu da me zaki bar amfani so da haka yana da kyau a kula da wannan shine wala ya tirikna wala ya katinna auladuhum wala ya dinina kainau ko sannan kuma ba za su tuna ba ba tuna wannan shine shirin wala ya tunna auladahunna ba za su kaje ƴaƴansu ba dan da ta haifa ta je ta aboshi ta zubar da cikin babu wannan sai kowace sai wa annabi mai alƙawari cewa akan haka wala ya atina bi buhtani yaftari da mu baina aydihim wa arjulihim ba za su zo da kira wanda za su kawo shi tsakanin hannunsu da kafa ta dau waya ta buga ta ce baya yanzu ko ta je inda yake cosmet kana zuwa ta cewa cosmet din ta Allah kuwa cosmet ai yanzu ya fi kowa tsaya cosmet ba na haula da na gaya muku wanda abokin aiki na na sai wanda ya je ga wani katon gabi a ɗakin sa sai ta ce sai ya magana ta ce cosmet ta ce ba fa classmate ba cosmet eh tana yi maka wasu bala'i a cikin gidan kuma wallahi a daidai lokacin abinci kirki ba ta baki Allah kuma amarya ko ko kwana 46 da baki ba a kwana arba'in da shida gaba ɗaya auren ya mutu shi sa ai muke ta gaya wa matasa ina yawan faɗa cewa in ka je duk wanda ka je in ka ba da tarbiyyar da komai duk yadda take da nagarta idan ka je kace kana san ta ce ba ta san ko ko yar waye ka ka kyale ta wallahi ka je ka gaya wa Allah ya baka wannan so idan babu soyayya nan za ka rika gayya su ba maza gidan ka Allah ina gaya ma wallahi wanda take so za ka rika gayya ta gidan ka za ka gaya wa kuma yanzu illar mai aure shi ne idan alfasha take ba za ka gane ba ba da za ka shi da Allah yake wala ya ajina bi buhtan yabtari na gubai da ajihin na wasu ne ai ya fi kowanne illa mai aure za ga shi liberal wajen wajen kwalifi ba ta da wani tsoro ba kauki domin kai ka isa kai ko zuwa kuka yi a shara an ta ɗanka ne alwaladu lil firash aka ko aka gara a ciki alwaladu lil firash ba wai ko wata shida ta haihu ba ko wata biyar a'a ya kai ya ɗan ko hudu ma biyar misali ko kuna da ɗa ka ce ni ba ɗan ka bane kai ka isa ba sai alƙali ya ce kai wata kazabi ba sai a yi bayani kazabi kai wata in ka kasa yi a yi ma bulala kun san bayan in ƙara wa matasa yan uwa na shawara bayan tana son ka in gaya ba shawara ta biyu yawwa shawara ta biyu yawwa wallahi kai kai kokarin bata ta a tsoro ba ruwanka da ita dan matasa yanzu ya zama musu sana'a eh ya da zai aure ta wai ba ba ba ba zuna ne ya gaba amma zai ta taba ta kyan mulki kun san inda illa ta je ba za ga muku in bulge bayan kun yi aure ba za ta taba yadda da kai ba duk ran da kai dare ne ka dauka wannan abun ka tafi haka ne yawwa maganin barkar amara wanda za ka ga an kota na jiri mutum ne cewa to yanzu yanzu matsala auren da zan yi amma matsala ta faru sai a ce to kaje ka yi istibra'i ka kyale din da istibra'i shi ne mafi sauki a to me za ka ce wala sai wa kyale din da istibra'i idan ta yi istibra'i sai a wuri ta ka ji tsoron Allah ka yi istibra'i Allah ke shawara ta uku ko da yake tarbiyyar ta yake kwa je zuwa to saboda haka sai yace wato kaga walaya jinila walaya jinna auladuhun walaya atina bi butani yabtari da hu baina aidihin wa arjulihin yake walaya atina bi ma'ruf kar su sabawa annabi annabi yace Allah yace a gaya wa mata wannan kar su rika saba ma cikin abin da kai umarni na kira duk abin da kace ba kyau to ci kokari su bi ba kyau karin gashi ba kyau tara farki ba kyau ya iyaye iyayen mu ku rika duba yayan ku a gida ne suna ƙara jira suna sa wannan eyelash kaga kamar kamar area video ba video kuma daga gidan iyayen da ta fito ga farata da suke tarawa da kodoro mai sauki sauki wani sai mai tara guda ɗaya ko dai wannan kin sabbin ko kuma shi shi shi wannan Ali Ibrahim sai ga sun baki zan kale ne kuma idan yarka tana yawan lalle ka ta uwar ko kai da ganga ta rika yawan duba saboda lalle yana koyi tsawon farci wallahi sai ka gani zan kala da kala wanda sai ba kwabin fulawa ba za ka iya cin abin da ta kwaba ni haka nake ga yawa da in ce alamar azaba ce ke mu gabar ta ani yawan wannan ya zata ba da kullu ba da an nake kwabawa ya zata kwabu fulawa wannan kafi ai corona din tana cikin hannun da anan kana gudun corona ga corona a gidanka ita ce wannan tana cikin wannan farko domin haɗa za a yi a karka manta ba wannan abin da gida ce zargi ko injiniya da ita yake wata zargi a gida duk wani virus gaba ɗaya yana cikin wannan farko shi ta ai karan da ake wani annabi yake har ka dace ta kalimul azab hadisi abu hurairah amma wasu za ga suna tara shi saboda haka annabi yake kar su saba mace abin da kai umarni na na shara shine wala ya'ti naka bi ma'ruf idan sun cika wannan ba baya hunna to kai musu mubaya'a wa takfir lahun Allah ka nema musu gafara ubangiji na ɗaukakin inna Allah ga kurar rahim lallai Allah ba ɗaukakin sarki mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai to al'aya sun ba kada hina baraka minha sai annabi ya ce yayin da ya gama karanto ayar da yake an tunna ala zalik kun yadda da wannan wayannan abubuwan guda biyar da aka lissafa kun yadda da su annabi ya tambaye su fa qalat imra'atul wahida min hunna sai wata mata ta miki daga cikin su sai ta miki annabi yana tambayar mata kun yadda sai ta miki wata ruwaya ta nuna hindu bin utba ce ita miki tace ya rasulullah a wata dinul aura yanzu sai a samu ɗaya ɗaya ba baiwa wata yanzu ita ba ba musulma bace ta zo ta musulunta amma tana ganin ba yadda za a yi ya ko da ba musulma bace ta yi zina a wata jinil auratu ya rasulullah yanzu a samu ɗaya ta yi zina mamaki mamaki take yi cewa ƴaƴa suna zina ba bayi ba la hawla wala quwwata illa billah eh lam yujibuhu ghayruha saboda haka wata mata ta miƙe ba wanda ya waje amsa an ba ita ba sai ta ce na'am sai ce ya rasulullah mun yarda duka da abubuwan da ka kawo kana sai annabi ya ce fa tasaddaqna to bayan haka ku rika sadaka fa basada bilal tawbo sai na bilal ya buɗe ya babu sa na'am da ya dini hasanu an kuma samu ko an gane ko namiji bu gairu ha la yadri hasanul manhiya shi hasanul badali bai san wata mata ba an gane ko wace ba faɗi wata mata ba ce kai ce shi ne na gaya muku na a wata ruwaya an ce wace ce hindu min ta'utuba kale yace fa tasaddaqna to annabi yace to ku rika sadaka wa basara bilalin tawbo sai na bilali ya kimfida tufafinsa mayafinsa sun magana yace halumma fitahu shine halumma ai ko fitahu eh fitahu halumma ilaina eh shi bilal yana cewa halumma ai ta'al wakai fitahu kuma tso yana ga musa to me ya faru bayan ya ga musu wannan yace la kunna fida'un fida'un abi wa ummi za ku kasance fansar mahaifiyata da mahaifina fida'ul awatu abi wa ummi fa yulqina al-hadaqa tilkar da jeho mun duwoyin su mun duwa ai tilkar da jeho mun duwoyin su da me wal qawatima da zubunan wasu ka ce al-hadaqa din nan jide zobe mara mara mara dube wanda ba ya ila irin dube da azuba da hau ana zawa gaba ɗayan da ruwan da dai gaba ɗaya ba ya mata ado ba ya komai ba ita ce alkata wai sun fassara wannan wanda ba alarka ji din ba eh wasu suka kira shi alkata wasu suka ce mun duwa wanda ake daurawa a kafa mun fara a baya cewa su saboda wato yalwa da suke da ita gwal ba iya hannu ake daurawa da wuya ba a kafa daurawa ake saboda yalwa da Allah ya mutu kawai na abubuwa da murjani da wannan wa yurina alfataka wal qawadima fi thawbi bilal suka rika jeho wannan munduwoyin da kuma zobuna a cikin mayabun sayyidina bilal to hadisin gaba shine hadisin yana da alaka da jike mu daya lokacin mu yayi dena tsayawa amma sai yace hadithu jabir bin abdullahi qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal fitr annabi alaihi salatu wasallam ya miki ranar wato karamar sallah da ya miƙe fa sallah sai yi sallah fa bada abi salati ya fara yin sallah tun ba kada baka ne zai hudu ba falan ba baraga balaga am faraga yayin da ya idar da sallah nazala fa tan nisa ya sauka ya tafi gurin mata fa zakarahunna ya tunatar da su wa huwa ya takaffa ya tawakkau ala yadi bilal yana dafe da hannun bilal wato ya riko bilal ya dafa bilal wa bilalun batilun sawbu shi kuma bilal ya shimfida tufafinsa thumma yulqi yulqi fihi an-nisa'u sadaqa mata suna ta jeho suna ta jiba wato sadakokin ki za ka ce mata sun kuma za ki ɗan sadaka sun bi su sadaka za mu iya tara yanzu a masallacin nan yanzu mu ce muna da larura kaza an mata ne in dai suna da halin kai ruku to ana so a sai inji wallahi wata kila ba sai mun fita ba za a tsaya amma za ka iya tara mazan kuma sai an kuma yi an ta yi an ta yi an ta yi to da yana da tunani wasu tunanin da daban-daban ko yauwa kowa ya yaba da da wannan jini to wannan ga mutaya saboda akwai tambayoyi a nan awwal da muka faɗa daidai Allah maka kuɗin sarki ya ba mu ladan da wannan muka kuɗi Allah maka kuɗin sarki ya yi wa mutaya ka ta bari sai a fara mu kan yi tambayoyi muna da goma mun ci biyar mala Abdurrahman bai mana tun lokaci ya ne mana tun wannan tambayar da yake menene hukuncin liman ya rike sanda yayin kudu ba ranar juma'a sunna ne sunna ne kwarai kuwa idan mutum ya shiga masallaci sai ya iske sai iske ana kiran sallah wannan hausar ina ce ta kwato ta tunawa da yake ana kiran sallah kuma ya san ana gamawa za a shiga sallah don malam zai yi tayyatul masjidi ko zama zai yi yana zuwa ya tara ana yace an fi kiran sallah yana gama an ga ya tada sallah shike ya amsa kiran sallah da an kiran da sallah ya tada kiran sallah wannan shi a ne ba za a tada sallah a to kuma ana gama kiran sallah za a tada sallah ba ya gama makara ai sai bi sallah kawai a wannan fahimta na dauka kiran sallah na juma'a yake ne sallah kawai zai ba idan dai ana gama kiran sallah sallah za a tayar a ai ba ki da wani abu da zai ila qimatu salati fala salata illa al-maktuba aka annabi idan an tsaya da sallah ba wata sallah da za a yi in ba ta farilla saboda haka ba a bukatar yi komai shi sallar farilla wallahi wa ala na kada ya zauna a ai ba zai zauna ba wallahi bilis din tana ana kiran sallah yana ji yana bin kiran sallah ana gama kiran sallah sai kuma Allahu akbar ya fara sallah wal yatawajjawad ko fihi ma haka annabi ya ga sulai sulai ke ga tafai cewa hadisin jazo cewa ya saukara yayi ju wata kila an muka bada misali a baya cewa ya biya fatiha duka zalla an ba da wannan misali ko yawa amma ka ji maganar da malam misali idan cewa za a ta da sallah ya ka'a mu za a yi sallah farilla ko zai yi joyi yana gama bin kiran sallah ya joyi wallahu a'lam na'am game da mutumin da ya kuskure wai ya tsallake juma'a uku bai samu ya yi ba bai je juma'ar ba kenan ko bai har azahar ba za mu biya wani hadisi nan gaba da ake cewa idan mutum ya fada irin wannan kurakuran wato za a rubuta shi kutiba min al-ghafilin kin rafkanannu Allah ya kiyaye na'am eh tambayar da kake na eh gaskiya wannan kaga an sa shi a tsaka mai wuya an sa shi ya nemi duniya ya rabu da lahira kawai shine ko ba ka bane to zo da haka abin da kamata ya nemi alternative dole abin da zai yi ne tunda masallatan nan kashi kashi akwai guraren sai ya je gurin ya nemi cewa shi wa zai rika tattu zuwa sallar juma'a karfe nawa suke tafiya su a rufe gurin shiftin wajibi ne ya kubutar da lahirar yawwa a gani wannan ya tafi wannan masallacin ya je sallah sai wannan ya zo ya tafi a kai ba ba ba su gaji da zuwa su business ba ya ka suke yi ba ta rufe guraje duk da yawan za ka mai yawon haske yanzu sai a ce wannan tabu wannan masallacin in sun da wannan ta karba kawai zai raba kai da lahirarka ba zai yi ba shi za muke faɗa in irin wannan kuma zai ga sai shekara talatin yana gadin ko fuloti bai wallaka ba saboda Allah ya ce za mu albarka to in koyi idan Allah Allah ne ba yi wa wallahu a'lam wata baya ce mai kyau dan al'umma ba suna cikin wannan garar Allah na'am na'am Mm. Eh. ina ji ranar ranar kamar kayi baki mun wani wannan matsala ko cewa lokacin da ake wannan lokacin da muka zo guraren da aka ce ana amsa addu'a ya ka ce wato wannan sa'ar kai da aka fitar annabi ali za ta sani ta akwai wani lokaci da Allah yake amsa addu'a muka ce akwai maganganu sama da 40 ibn hajar ya faɗa a cikin fatawar da sama da 40 ya ka ce dan dukkan da suka fi kowanne kusa su ne guda biyu na farko wasu suka ce tsakanin hudu ba yayin da liman yake hudu ba wasu kuma suka ce bayan sallar la'asar kuma shi ne mai hadisi cewa bayan la'asar kuma hadisin ma ya nuna cewa ƙarshen lokacin ƙarshen lokacin la'asar an muka bada misali cewa mutum yana da buƙatu sai raya wannan yinin gaba ɗaya ya zauna zuwa da zuwa kawai ya zauna bayan ya yi karatun Qur'ani duk izu da yin ya daga mun ya ga dama ya ta karatun Qur'ani ma ko ke wa annabi sallallahu a wannan lokacin Allah ya san bukatar sa in ka shagalu da yin addu'a annabi ya ce Allah zai biya ba bukatar idan to addu'a kake saboda haka wannan magana ta biyu ta karbi eh ga wanda ga za mu ce ma ba da biyu saboda akwai malaman da suke da wannan ra'ayi amma zancen da yafi inganci na biyu ka fahimta da kyau ko eh saboda mu abin da nake la'akari da shi ko da yaushe idan akwai magabata akan magana to ba ka rushe ta gaba ɗaya sai ka fito da tafi inganci a ibnu hajar duk sun ba da da malin da ta yi su sai ce maganganu biyu ne masu ƙarfi kuma ya kawo da wannan amma da tafi ƙarfi ita ce wannan ta ta fi inganci gaskiya saboda ita tana da hadisi karara wanda ya fito an fahimta da kyau ko wannan shine alaikum salam sai kuma yi ai da kala kawai aka ce yar din shiga ba dai ka ji kowa to sai kai yawa idan da kala inda mutum zai bazin zai kama ke ta fita yana canjuwa sai a ce to to to shi da yake da masjidin zaladar da yawa wallahi ta alaikum to akwai takarda da aka miko mana cewa ɗaya daga cikin dattijan masallaci na ga kuma ya zuwa alaji alaji sarki soja ko alaji sarki kai ko soja ba shi ba shi da lafiya to kuma mun ga ya samu shigowa muna roƙo Allah ya kara masa lafiya Allah ya ɗaukakin sarki ya sa da kan jiki ce akwai malam miliyan ba da suka faɗa ranar tafsirin mu cewa yana fama da ciwo ido shi ma yau ya samu zuwa muna fata Allah ya kara masa lafiya na na to a da da da wani babar mai muka mutum da ya kuma to yana ta nuna ya cewa Allah ya ba shi lafiya Allah ya kuma sarki na to akwai wani ba Allah da ya turo da Allah za shi addu'a ma ya san da an yi kirkira ba ta shine kinnabi ko ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare lafiyarsa ya kubutar da shi daga hannun azalimi ina roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon kuma ɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon mata Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon kuma ɗaukaka ɗan ƙwan da suka yi jarrabawa a wurare daban-daban Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su ka agaza mu waɗanda suke neman aiki Allah ka taimake su ɗan kasuwan mu Allah ka shiga lamar su ƙasar mu Allah ka zama da ita lafiya Allah maɗaukakin sarki masu neman ƙasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka wai da shi kawo mu damuwa da kunci da takaici da bakin ciki Allah ka yaye wa al'ummar musulmi waɗanda suke cikin matsaloli Allah maɗaukakin sarki ka yaye mu muna da ubangiji da suna ya kyawawa da tsofaffin da madaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jebe da rahama a wurin idan ta mu tazo Allah ya sa mu fita da kyau da imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje wata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofaffin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
akwai requestin kamar yadda aka yi maganar insha Allah muna so waɗanda akwai wanda suke a nesa da suke mana magana karatun na yi wa